الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha ɗaya ga wata na jimadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na sittin da uku cikin littafin fiƙin suna na asai da sabik darasi na sittin da uku insha Allah a darasi da ya gabata muna cikin azkarun rafa min rukui wal itidal azkarkin abinda ake karantawa in an dago daga rukui ko in an meke tsaye muna cikin bayanin ne mun zo bayanin sami Allahu liman hamida akan mamu zai yi ko ko halliman nan ne karatun insha Allah na yau kahin nan akwai tambayoyi ta harko cewa me matsayin sallah da mikro me matsayin shi kuwa me yake nihi iya ne halicci ko rashin halicci ko mi no yan uwa magana mai kuro wani abu ne na isar da gaya kamar kace lasifika ne illa abin da ake magana ta da ikama da sallah da karatun liman da yake yi iyayi ne don mamun shi kenan in babu wata bukata ta mamu sun yawa sun kai inda sautin liman bai kaiwa ba bukatar sami kuro har ma abin da yake tabbata aikace yin sallah a mikuro yakan kawo wata matsala da annabi ya hane kanta na walashar ba tukun ba da milkuran kai shashen ka daga murya ga shashe wajen karatun ƙur'ani wasu na ɗaukar hankalin wasu yau idan aka aiki masu sallah da mikro zaga wani masallaci iya sallah kai kana naka kamar ƙira'a ta limamin huce kaga iya kawo kaga abin da aka hana gaskiyar magana ba wata buƙatar sa mikro a wajen karatun sallah har sai inda sautin liman bai kaiwa kenan misali kamar juma'a ko mamun suna da yawa yanda sautin liman na karatu bai kaiwa kaga wanda akwai bukata ta kawo ta asa mikro shi ma daidai bukatar mamun zai misali nan ka musaka misali ko da a cikin ramadan akwai lasifikoki na masallaci na cikin kulwar na cikin zagaye bisu bukata ya ansa na sama don ganin waɗannan za su wadatar da duk mamun da ke cikin masallaci almuhimmu dai da wani ikama da wani karatun sallah bai bukata a sallah speaker da sama kuma yin haka wani lokaci zai kawo wani hani da annabi yayi na daga murya da qur'ani ga dauki hankalin wasu wani masallacin iyaye wannan iyayi zai kawo dauka hankalin wasu har ma qira'a ta shiga qira'a wani mun ta tsawon sallah tana annabi ta sallah annabi muna sallah a masallacin mu wani masallaci lasu ga kari ce wallahi suna kabara muka muka rukuni tare kuma Allah muka ashe namun ashe ba namun bane rukuni dama nasu nasu daga jage ji kenan su kuma tana gina wani gaskiya a takaice ba ta fa'ida sa kira'a ko ki- sallah a laspika matuƙa akwai sautin liman yana kaiwa salaba ne ya kawo magana ma cikin eh, matsaloli da ke kana wata bidan a wannan maganar hatta ta da ya kama ce asalin ta da ya kama daban take da wurin kiran sallah daban ya wani magana kwarai akan cewa a wadatu da ikama a cikin masallaci don ta yin masallaci ce ce idan aka maimaita aka, aka sada wurin kiran sallah da wurin ikama ke maimamintinsu don gaskiya magana dai bukata take sa mamu ya maka a sa laspika amma akwai mamun suna da yawa wannan a sa laspika don laspika ta kai musu amma abin da ya yi gaskiyar magana ka a sa lasfika ta sama wajen kaiwa nesa game da karatun sallah kwanan sai magana ta an mai sata a kantin shi ya je ko gidan sarki ne aka ce ya je wajen sarkin da sarki ne shi mama canan canan sarki na maganin sarki ne ce gurin duk da ce aka yi talaki sarki ana nin sarki babba a takaice ya je wajen sarkin kasuwa aka ce sa laya shi kuma ce sai ya tambaya dan uwa lamarin sa laya wani abu na al'ada ba a cewa mu ce misali in kai ba tsoro ne sai dai zan ba tsoro amma shari'a ba ta kasa laya ba amma ya ba tsoro a bashi tsoro idan ya hudu wannan kun abin da ban naku na mu'amala amma shari'ance babu sa laya kuma me matsalar mutane suna ɗauka wai har sa laya iya kawo ko bala'i iya kawo kaza ya ka kaza ko in ka sa laya abin ya mutu baka ci ba to wata shari'a ce ta ta mutana laya ko wani abu ne ya shi al'adar duniya ba san sa laya ba na wajen ba ko a afirka ma ba nijar ba nijar ke ma da magana sun ko na sa sa laya ko a nijar ma da magana aka sa a sa laya eh gaskiya bai daga tun daga ta je ma zuwa ta mahiya da magana aka samu sa laya nan gaje Kano ma san a sa laya ba a zaga laya ka tabbata a Kano tambayar masu zaman Najeriya musamman sai wannan zaga laya gari abu ne al'adun mu ne nan wajen wata mun taba zama a gidan sarki kan wannan matsala da malaman malaman gari lokacin ana magana rigima a hana wa'azi kayan kala kato yan wane ne ya suka ce kurin a sa laya a gari ko an je wa'azin su a takaice dai mun tambaya akan cewa muna gaban sarki kun kama magana ta shari'a ta addini a cikin ku akwai mai dalili na salaya ku ba mu dalili ba za mu goyi bayan abin da ba dalili salaya al'ada ce ba shari'a bace ba kuma duk mai dalili ka ko duk malaman suke magana kan sana nan ba wanda ka dalilin har yau kenan wani abu ne wanda kurin al'ada ce ta wuri gaskiya kenan in ka ba da tsoro na hudu maka ka kasa Allah Allah sai me ake cewa shi qur'ani amma ga ana iya cewa na rantsi da qur'ani a ruwa ibnu mas'ud ko wannan daban ne na rantsi da qur'ani mutum iya rantsuwa ko wanda ake tuhuma ya rantsi da qur'ani wannan akwai shi wanda ake magana babu shi kwata kwata a zagaye laya akan laya kaga wannan akan laya inda akwai shi ko zaman annabi kusa ko an zama a huta da wazi ko sa laya ga don dai zan akan laya don dai sa ta akan laya da ba huta da wazi ba kun don dai akan akan laya ba shikenan ba sai huta da wazi ko sai a ce don dai kaza akan laya ko wallahi da kafa shi sannan ma ba ka bi ba wani abubuwa kun al'adu ne kun sai wani ke cewa yaro ne iyacin abinci sai ya yi wutsari akan bargo amma wutsarin ya gushe ya zo kwanta to me matsayin wannan kayan nashi to ka ce ya bushe kenan ka bai da gizari ba babu wani abu amma matsayin yaro mai cin abinci da kayan shan uwar shi da na uban shi duk ɗaya ne da nashi eh ko tsarin shi duk ɗaya ne na uwan shi wanda ake magana yaron da bai cin abinci shi na ke ce in namiji ne sai a zuba ruwa ba sai an wanke ba in mace ce sai an wanke dole magana ce yaron da bai cin abinci amma mai cin abinci da shi na uwan shi duk ɗaya ne inda ya bushe taba ka ba ba na baka a kayanka Allah wa Allah to za mu tashi muna cikin bayanin wajen dogowa daga ruku'i da za a ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal ham ko lakal ham to maganar da ya fara anan ya gaya ma cewa an so ga mai sallah liman ne ko mamu ko mai sallah shi kadai kowanne zai ce sami Allahu liman hamida wajen tasawa in ya meke ya ce rabbana wa lakal hamd wannan shine ka'ida ta wannan azkar ke na tasawa daga rukui to kan wannan abu ne sananne ya kama magana wasu malamai suna ga cewa mamu shi ba zai ce ba sami Allahu liman hamida sai dai ya ce rabbana wa lakal hamd sun kawo wannan magana ya ce ta ruwaya ta abu huraira radiyallahu anhu cewa fadar annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman ya ce sami allahu liman hamida ku ku ce allahumma rabbana wa lakal hamd kan wannan ne yasa kenan cewa ma mu bai hudin sami allahu liman hamida liman zai hudi to kalkashin wannan magana ne shi a sayyid sabiq ya kawo maganganu cewa wannan ba hujja bace ba shi sa shi tabbatar da mamu zai yi kai liman zai yi mamu yayi mai sallah shi da ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kenan da mamu da liman kowa zai ya kama ganin masu cewa ba rabawa za a yi shine zai raddi ko ya kawo jawabi akan hujja ta maganar shi da ya kawa kowa zai ya ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ke da annabi da sallah da annabi yake yi yanda yake sallah kurin haka ya ce mu da abin da bai ce kan mu ba kenan zamu wace wannan shine kenan mai sallah shi kadai ko mamuni ko liman zai gama biyu sami Allah liman hamida shine zikirin dagowa in ya mege tsaye rabbana wa lakal hamd wannan kan wannan magana yake shi zikin iya bada jawabi ne na yace za a bada amsa zikin za mu tashi wa yujabu amma sadalla bihi alqailun bi anna al-ma'muma la yajma'u bainahuma za a ba da jawabi ga wanda suke cewa mamu ba zai gama bi ba baiwa ya sami Allahu liman hamidahu kuma ya rabbana lakal hamd ce masu wannan magana da ya ture ce zai za a ba su amsa ta haka yace bal ya'ti bitahmid faqat suka ce kullun zai zo da sami Allahu liman hamida kadai masu wannan magana za a ba su jawabi bima zakarahu an-nawawi da abinda imamu nawawi ya ambata qal imamu nawawi ya ce qala ashabuna fa ma'anahu ma'ana sahaba kaman malaman shafi'a da manyan sunan malaman hadisi kuma shi ma kan wannan abu yake yace fa ma'anahu ma'anar wannan hadisi na idan liman ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd fa ma'anahu ma'anar maganar qulu rabbana lakal hamd مع ما قد علمتموه من قول سمع الله ولمن حمده kaman ƙari ne ya musu ko da rabbana wa lakal hamd tare da abin da daman kun sani na sami Allah liman hamida daman sun san shi wa inna ma khussa hada zikir ko hada hada annabi ko an kebance wannan zikiri na rabbana wa lakal hamd ya ambace shi لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فإن السنة فيه على الجهر ولا يسمعون قوله ربنا ولك الحمد yace abin da ya kawo haka ya ambaci rabbana walakal hamd yace su sahabbai suna jin da annabi yana bayyanar da wurin tasawa sami Allahu liman hamida iya domin ba sai daga yayi ta ana rukuyi ko iya bayyanar da sami Allahu liman hamida a sunna dama a bayyana ta kenan suna ji amma ba sa jin bayyanar da rabbana walakal hamda hili kenan shine kan haka ne ce li annahu yati bi sirran iya rabbana walakal hamda a boye وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي سكم دا مصحابي سنة دا مسنير فقال أنه صلى الله عليه وسلم da yake cewa ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi to sai wannan gaban suka ji iyayi wannan musu iyayi ba yace ma qa'idatu ta'sibi sai mutalaka a wannan ka'ida ce ta koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutalaka ala kulli hal dole akwai Annabi sallallahu alaihi wasallam to wa kanu yuwafiquna fi sami'a Allah yuwafiquna fi qawli sami'a Allah liman hamida falam yutaj lil amr bihi tunda suna yi yanda ya hudi suna ji sami'a Allah liman hamida su ma sun yi kenan anan bai bukata ta ce ku yi tun zama tan Allah ya ce ce musu sallu kama ra'aytum mudu salli kenan da abu suka gayi suke da ba ya ce ba kaza ku yi kaza kaza ya zano musu kun ya ba su wata siga duk abin da kuka ga yana sallar shi za ku yi kin bai bukata sai ya dago da kaza da kaza da kaza to amma ita wannan me yasa ka magana ta ita baya bayyanar da ita ne kin shi yasa ga musu in na ce sami Allahu liman hamida ku ku ka kawo rabbana walakal hamd kenan bayan waccan kenan akwai abin da yake bayan waccan yace a kenan la rafa wala rafa wala yarfa rabbana kalhamd bisan bai yafa rabbana kalhamd fa umiru bihi sai aka musu umarnin yin ta ita ma haza aqallu ma yuqtasaru alayhi bitamid wanda shine karancin abinda mutum zai yi na itidal lokacin tasawa daga daga ruku'i karancin abinda zaka yi kalmal sami alhamdulillah me ka nan shi kawo kalmar rabbana lakam aya ko azkar bayan ta ko to karanci bayan ka taso da sami Allahu liman hamida kace rabbana wa lakal hamd karancin zaki dan kake dan wannan mas'ala ce wanda ya kata anan duk da akwai maganganu da akan ta ta imam daga imam suti duk ta na musamman yayi kan wannan hujja ta kalmar rabbana wa lakal hamd shi albani yake cikin tamam mun yake cewa masu cewa ba a yi arabawa shi annabi sallallahu alaihi ai su daga maza malikiya arabawa kai liman zai ce sami Allahu liman hamidahu kambacin shi ma mu zai ce rabbana wa lakal hamdu haka ne muke ko yace za ka nan ba haka bace ba ruwawi suna da yawan gaske kuma ingantattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman shi kuma duka biyu ki gama duka azkar ki iya wannan iya wancan to me yasa kai za ka rage daya yace albani kace kuma wani abu ce matsala biyu yace ɗayan biyu wasu wasu rukunne ne cikin aikin sallah akwai zikiri na tasawa daga rukuyi ko kuma akwai zikiri na an yi tsaye kenan a nan za a sa kabar ɗaya ko kabar na tasawar ko kabar na tsayuwar domin ita sami alhamdu an shar'anta ta lokacin da za a taso ne wurin tasawa ake tasawa da sami allahu liman hamida to a wurin tsayuwa akwai azkar shine rabbana walakal hamdu almuhimmu dai na tana goyon baya da yawa na malamai cewa wannan magana cewa mamu daban ta liman daban gara mahi karhi yanda liman ya ce sami Allahu liman hamida kai ma ka ce sami Allahu liman hamida kuma bayan ka meke yake rabbana wa lakal hamd da shi magana da yake so to yanzu wannan zikiri sai yake cewa bayan ya ce haza aqallu ma yuqtasaru alayhi fi tahmid hin al-i'tidal wannan rabbana lakal hamd ita ce mahi gajartal kalma ta tahmid shine baka hamdu a wajen tasawa daga ruku'i aka yi tsaye cak ake ta ita wa yustahabbu ziyaratu ala dhalik bima jaa fi al-ahadith al-atiya amma bayan kai sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd to an so ka ƙara wasu azkar da za su zo a nan gaba ga san za mu zo za a zo a karanto su na harko yace an rifa'at bin rafi qal kunna nusalli yawman wara annabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min raka'a وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من المتكلم آنفا قال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بدعة wa 30 malakan yabtadaru yabtadarunaha ayyuhum yaktubuha awwalan rawahu ahmad wal bukhari wa malik wa abu daud rifa bin rafiki ce muna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kenan da ya dago kai daga ruku'i shine muna raka'a falamma rafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabna raka'a da annabi dago kai daga ruku'i sai da yace sami Allahu liman hamida qala rajulun wara'u he wani mutum a bayan shi kaga sahabi ne kuma mu ko sai ce rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi haka abin da ya kada ko hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kan rabbana lakal hamdu ko falamma sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya kare sallake da juya sai ya ce masahabai manin mutakallimu anifan waye magana dazu kina ana sallah idan annabi kenan yaji abin da ya hudi waye mai magana dazu shi na annufa wacce ɗazu shi na annufa ɗazu ƙallon rajo wannan mutumin da ya wannan kalma sai ya ce ana ya rasulallah ni ne ya manzan Allah sai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ƙadar ra'aitu bi da'atan wa talatina malakan yabtadirunaha ya ce annabi ce tabbas na ga mala'iku talatin da yanka bida'a na ga malaku talatin da yanka an tabi da uku zuwa goma kinan talatin da bakwai da biyar da shida tara shi ne bikar ba amma talatin da yanka kurin kaguta talatin da yanka wani malaku gaba daya ya fita diruna suna gauga ko iya so wani gauga mai bayan ko iya so ayyuhum ya katubu a wadan waye zai fara rubutawa a barni barni ko ya so ya fara rubuta wannan takarda wannan lada ko wannan kalma da ya hudu a takardar shi kowa iya so ana kamata ana riga riga ana riga riga wajen rubuta ta nan kinan ya kama kwanan nan abu ne za mu dauki fadalar karin wannan bayan rabbana lakal hamd karin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kuma nan me kaga akwai hujja karara da wancan bayanin da muka yi na imam na shi ya sarsa da imam nawawi salabani akan wasu imam suyuti kan tabbatar da mamu shi ma zai rabbana wa lakal hamd kaga ana mamu yayi ta ko ya yi rabbana lakal hamd kari ne kari ne yayi a wurin kuma sai ba da dauke nan karin da yayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk da nan muna magana wata kamar sanan al sanan wata muna kalmar tamin wanta dan da nan magana karin da yake so ya kawo kenan an kace rabbana lakal hamdan ka kara wannan lafazi wanda annabi ya tabbatar da shi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi shine magana annabi wacce mata tasmiya bane ba kenan manzo ya ga maka mustahabi ne ko kenan mutum iya iya yi kuma ga lada sami Allah liman hamida an ka ce rabbana wa lakal hamd daga ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi wata ruwaya ta kama hibu rabbuna wa yarda wannan ma dai a sakon kenan wannan shine a cikin abin da ake karawa bayan an dago daga daga rukuyi bayan rabbana lakal hamd sai yace wa ana ali radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan dai mun gane ko annabi ya ce manal mutakallimu anifan waye mai magana dazu qalla rajul wannan mutumin da ya kalmai sai ya ce ana ya rasulullah ni ne manzon Allah ke ya bayyana da kanshi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan na ga malaiku 30 da yanka yabtadiruna suna gaugawa ayyuhum yakatubu awalan waye zai rubutawa ruwa ta imam ahmad haka ibn bukhari haka malik haka abu daud وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي abinda yake wannan ruwa ta sayyidina Ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa min raka in ya dauko kai daga raka mana ruku'i in ya dago kai daga ruku'i iya cewa sami Allahu liman hamida ita kadai iya cewa kuma rabbana lakal hamd kaga shi ne annabi duka gama bigo ba su ci araba annabi duka bi ke iya sami Allah wa liman hamida iya rabbana lakal hamd ina karawa da mil'a samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan godiya ga ga Allah cikon samai da kasai da abin da ke tsakaninsu wa mil'a ma shi'ita min shay'in ba'd da cikon duk abin da kaso bayan wa'annan Allah wannan shine alfazikin ko zikiri da ake yi a bayan an dago daga rukuyi dama cikin baban ne muke sai wani zikirin da ake yi shi ma bayan an dago daga rukuyi wa ana abdullahi bin abi aufa عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي لفظ يدعو إذا رفع رأسه من الركوع اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء والبارد اللهم طهرني من الذنوب ونقيني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ رواه احمد ومسلم وابو داود وابن ماجه ومعنى الدعاء طلب الطهاره الكامله yace abdullahi bin abi aufa yake cewa kamar da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani lafazi annabi yana addu'a in ya dago kai daga ruku'i iya ce Allahumma lakal hamd Allah godiya ta tabbata gare ka mil'a sama'i cikon wannan godiya cikon samai wa mil'al ard da cikon ƙasa wa mil'a ma shayta min shay'in ba da cikon duk abin da ka so bayan wayannan Allahumma tahirni bi thalaj Allah ka tsarkake ni da kankara wal barad da raba wal ma'al barid da ruwa mai sanyi Allahumma tahirni min adh-dhunub Allah ka tsarkake ni daga zunubai wa naqini minha ka tsarkake ni daga zunuban kama yunqa thawb al-abd min al-wasakh kuma wata wata man danas da badina da min danas ko wasakh din dauda ce dai Allah ka tsarkake ni daga kurakurai kamar yanda ake wanke tuwa fara ta fes din ta dauda wannan ruwaya ta Ahmad da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah yace ma'anan wannan du'a wannan addu'a na wani da ruwa da kankara da raba talabu taharatul kamila kun neman tsaki cikakke sai Allah Allah kin Allah ya wanke ka tas ya maka taskur ma na gina Allah ya wanke ka tas gaba da kwarkwaranka shi ma'ana kun ga neman Allah ya maka ya maka wanki na musamman akan da na bai gaba da shi ma'ana addu'a duk da nan kamar da bani ramu ya cewa wannan ruwaya abin da ya tabbata akwai ruwaya daga ta tabbata amma a wajen ruku'i ba inda lafazi ya zo inda annabi aka ce iya karanta wannan addu'a ta Allahumma tahirni bi salji wal bardi wannan abu ce ta zo addu'a haka da akwai na kana ba mutalaki ne kana addu'a ce gurin amma ba ta zo ba addu'a ta kasa daga ruku'i wannan lafazin bai zo ba a cikin ci ba ruwa da aka wannan shi aka yi ci kware amma ya kasa ya gamata da waccan wadda lafazin ta zo Allahu a'lam shi sai sabik kirji a sai sabik gama su yi amma alhali albanin ce babu inda aka kawo satar ta wannan a wajen rukuyi amma satin addu'a za ta bada annabi ya wannan addu'a kurin amma aka ta a ba rukuyi a kakarkin ba rukuyi babu inda aka zo da wannan fasan wallahu a'lam وعن أبي سيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال كما تجد منا كاو ko iya kawo azkarkin da ake yi bayan an ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd karin da ake yi ne wanda ce maka an so a kara ko wa ana bi sa'id al-khudri qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidahu in yace sami Allahu liman hamida kin tasawa in ya mai gira ta Allahumma rabbana lakal hamd mila as-samawati wa mila al-ardi wa mila ma shi'ta min shay'in ba'd ahla sana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd rawahu muslim wa ahmad wa abu daud annabi kuma yana faɗi bayan in ya dago daga ruku'iya ta sami Allahu liman hamida kuma yana ce Allahumma rabbana wa lakal hamd kidan dai san sami Allahu liman hamida Allah ya ji din mai yaban shi Allahumma rabbana lakal hamdu Allah godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati wannan godiya cikon samai wa mil al-ard da cikon kasa wa mil ma shita min shay'in ba da cikon duk abin da kasan bayan wayannan Allah sana'ul majid Allah kai ne wani cancanci yabo da girma a haqqu ma qala al-abd mahi gaskiyar abin da bawa ya wani da cewa wa kulluna laka abd Allah mu duka bayi ne gare ka mahikinan gaskiyar shi ne alamani alima a ta Allah ba mai hana abin da ka bada wala motsi lima manata haka ba mai bada abin da ka hana wala yan fa'ul darjad min karjad wani mai matsayi na huska ko wani abu daban matsayin shi bai mai amfanin komi dole sai an koma ga Allah sai an koma gare ka shi ma'ana wannan addu'a wannan sunan za a zakarikin da ake karawa a bayan an yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wannan sune azkarkin da ake karawa ya kama su yanzu ya kare wannan abin sai ya ce wa saha anu sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yaqulu ba'da sami Allahu liman hamida li rabbil hamd li rabbil hamd hatta yakuna itidalahu qadar rukuhi kenan in ya dago sami Allah da man hamda yana maimaita da rabbil hamd da rabbil hamd ya jima a tsaye gwalgwadon jimawa da ya a cikin rukui kanan bai kayyade ba za a yi kenan yana yi bakin samun nutsuwa ko daidaita bayan an maki nan bakin wannan magana ta kare sai sabuwar magana kafiyat al-hawi ila sujud wa rafa'inu kaifiyar lahawi mana yaya ake zuwa sujada kuma yaya ake dagowa daga sujada mun ji dai annabi sallallahu alaihi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli dubban wannan magana ne yaya yayi kaza mi yaya yayi kaza mi dan yace ayi sallar yanda aka ga iyayi wanda suka gani a gaban su su suke ba 'yan bayan su labari sun rubuta da hannunsu ‘yan bayan sun rubuta shi na yau ya kawo gare mu ba lalime muke ba ne ibada ba lalime ba ne ba ban suka gani a gabansu kuma mun san amintattun al'umma ne da aka yi a saman ƙasa kuma bayansu wani labarin ba kowa ba ke kawowa mai yarda kuma ko a yarda tun nan da shekarar dubu da kusan rabi al'umma musulmi ba daga kowa ba take daukar labari an jima da tace tun sahabbai sana dare ake tace magana ta Qur'an san ta tabbata dukkan dalilai na daukar magana wanda babu wata al'umma a saman kasa da take da tsari na tace magana ingancin magana kamar al'ummar musulmi babu wata al'umma da aka yi a saman kasa da yawa sauran addinai za a ce wane kin ga waye kun yayi a dauko a taura ko inji ko rubutun saki wane ko saki wane ko malam wane fata wane yayi kaza kurin zai rubuta to a musulunci ba wanda zai wani abu na ibada kurin ya ce kaza sai ya samu dalili daga ina zo kuma hikimar Allah Allah so kare addinin shi domin abin ya wakana an fara tun wasu tun tabi'ai na dare abin ya rika taikata ya kuma abin haizo yan baya shi yasa yan wa zai ce annabi ya ce yanzu abin Allah hutar da mutane bukhari ya littahi muslim ya littahi haka imam abu dawud haka tirmizi haka da saka wannan rutar gaba da su gasa da sunna kowane wannan an rage maka aiki yanzu wannan kuma tawan an tabbatar da danganin su zuwa ga wani malaman to duk wani malaman suka zai suke da gaba daya dan zai ce maka wani ya ce annabi ko sahabi akwai hanyoyi wanda ake masu kawo labarin in mutum nawa ne wannan ka'ida da aka sa sai an san kowane ne wane ne dan wane an san haddar shi an san gaskiye shi an san mu'amalar shi duk abin da yake nan mu na mutuntaka kaba ya tabbata to kun za a sa shi layi a can isnadin ya cikin mutanen kwarai in mutum nawa ne a jere kuma yakan na gamga yakan yi a samu mutanen gasu a jere don aka yi sanadin babu shakka mutanen kware ne amma ya a ce akwai wani abu ya gito a ce hadisin akwai matsala misali shuzuz ko irsal zai misali mai irsal ta bi ibe ga nan ba mai ta bi wanda ya ga sahabbai almajirin sahabbai ne misali irin kamar sa kamar hasan basari irin sai da musayyib mutane ne yardaddu a duniya an amince da su a duniya amma suka ce annabi ya ce to ba su ga annabi ba waye ga musu kuma sun musu ƙarya me matsalar tun da a wancan zamani tun an fara tashi duk wanda ce annabi ya ce ya san wane ne ko ce sahabi ya ce matsalar tana ga 'yan bayan sahabbai su duka sahabbai duka sahabbai ce udul ne in sahabi ne ba matsala sa duka sahabbai udul ne matsalar tsakanin sahabbai da 'yan baya kin tabi'i to in tabi'i ne dole sai an bincike shi na tabi'i akwai masu rauni akwai masu matsala cikin tabi'i an samu kin shi yasa idan misali Hassan al-Basri ko Hassan al-Basri sai tabi'i ne ya ka sahabbai amma ji annabi ta kai tsaye ya ce wannan hadisin mursal ne mursal kuwa ya cikin hadisin da ke illa ba ka hujja da shi dan me yasa ka aje wani tabi'i ne mai matsala inda zai ga mana shi muna in shi bai labari kan shi ko bai labari matsayin shi muna labari kan shi sai sa wani mutum wani bai san shi amma akwai wanda ya san shi amma ka ga wani ne mu shi kai mun kare kai ka kare naka amma ka boye shi kake wani ko da kai tsaye ya ce nan akwai matsala dan uwa idan wannan al'umma wanda duk matsayinka darajarka idan ka ce annabi ya ce tsakanin kai manzon Allah shekaru ne yan kaɗan 20 30 40 ba hujja ina ga mu shekara dubu da rabi yan yan bid'a ta ɗari ku kun malami zai ce ko ya ga annabi kun wace ko annabi ta ayi kaza kuma su yi tana ko rudu ka tabbata akwai akwai rudu rishin akwai halaka su ne ana magana su ne manzon Allah ɗan shekaru ne kaɗan amma tun musamman an samu zaka manzon Allah ba idan kun magana ce magana ce ta wajen magabata haka addini ta su ba a kawo hujja maganar tabi duk matsaya a ce a ce annabi ya ce sai an samu waye ga mishi amma da mutane da rudu da halaka mutum shekara dubu da tsakanin da bazan Allah har da ɗari nawa ko ya ce annabi ya ce kaza kun ko ko ɗauka ko aiki da shi yana ta da rihan ma mashi kashi Allah ba za a bar shi ba bar ba bar sunan ko ina gan shi ba yi ba yi duka rudu da dinin ya tafi kurin babu gadi ba ba gatanci ko haɗu abin da ya gara makon to yau wani mana muku wannan to yan uwa kenan in aka ce annabi ya ce magana ce mai dalili mai hanyoyi ka ya ce annabi ya ce to an jima ana wannan abu kenan addini ya kama da uwa da hujja ma duk aka ce annabi ya inganta muna yi ne ta wayanda suka gani da idan su kuma suka labarin mutane ne amintattu na ka ce maka wannan ruwa ta inganta kuma tuni an san da kwashe-kwashe tuni tun da jima an kama wasu ma an kashe su an yanka su na kawo akwai wannan abdulkarim bin abil auja ne wanda ran sallah shugaba sai aka kamo shi aka zo idi da shi yace ko ku yi laye da rago zai laye da abdulrahman abdulkarim bin abil auja yanka shi gama da aka yanka shi yanka shi kai an samu ya kije ruwa ya ce annabi ya ce kurin ya sai na banza kuma alimai zai nuna san kuma an san su da aka fanya su aka ta aka rushe su shi sa malamai sun yi aiki ba zo yau mutum da gaya magana wadda ta ce an ji manga ta ce nan ga bayan na albaniya na karshe ma ko iya da mujalladi wajen kusan 20 duk ta yi 20 jalladi 20 kurin hadisan wanza ne kan da ife ka mawdu'iyya ta ce an tace su ga dalili kaza dalili kaza da an ware an tace an tace kuma kai ingantar su ga sanan ingantar su ma ga sai suka inganta da hujja da komai ko madama jawa ce mutum ya ture gaba da ba dan wa farshi hankali kenan wa muna maganar ibada kenan muna ibada ne da nutsuwa yanda ana so yanda manzon Allah yi kuma da labari ka manta hanya tabbatatta shine zaka ganin mutum bauta ma Allah hanya lahiyayya ingantatta ke muna ibada ne da tushe to yanzu yaya annabi ke zuwa sujada yaya yake dagowa daga sujada shine karatun mu da yawan insha Allah kuma nan kullum mun ce nan muna magana fiƙe sunna malami zai fi ihu zai kama dalilin shi wani lokaci dalili ya inganta amma ba sarihi ba ne da kan wani matsala shi amma ya fi ihun shi ta wannan magana ga abin da ya ɗauka wani lokaci dalilin a hiri ne ƙarara wani lokaci zaka dalilin sarihi amma bai inganta ba musamman kuma da mayan wanshi suna bin baya suna neman gyara ɗan kurakure da ya samu a ciki sannan haka kanku misali wannan da ta yi sai da sabik akwai matsala game da shi wannan abu daban da ya na rayuwa to amma albani rahimahullah ya diba usulubin tsarin littafin yadda ya shi da irin amfanin shi da aka samu a ciki da ya tsara shi da irin kokari da yake ya ce to ba za a diba abin da za a iya gyarawa na kurakurai a gyara halitta ya zai zama kanshi amma akwai yan kurakurai bangaren fikin bangaren hadisin duka akwai kurakurai shi da bani biyu ba yake mai mai taƙiƙi ita hisa taƙiƙi sunan tamamul minna taƙiƙin da ya mushi kenan za mu ji wasu ababe zai kawo iyayen lokaci ya huce wani lokaci kuma ta shi ma amai na kanta wanda ke yawan muje an ce kaza muje me hujja kaza ko zaka ga ta ba zaka iya wani ka ce kaza iya ra'ayin kaza in zaka yi da mutum tura ban ka shurara da aka ce kaza kaza ne kaza kaza ne iya ka ka in samu wani wanda shi wannan mas'ala farko ya sani bai san wacce ta bi ba kina ka rike me zaka fuskance shi kamar bayani ku gane juna ba ce kullum ba haka bane ba kai tsaye ko ya shi ma inkari bai san naka ba kullum ka rike zaka da na kaza me dalili na kaza shine kun almuhim nan sai fara da cewa ذهب الجمهور الى استهباب وضع الركبتين قبل اليدين asalin sabaka ya ce jamhur majority na malamai sun tahi akan an so a fara ɗora gwiwa biyu a ƙasa kahin akai hannu gane ko kina a gurhana da gwiwa tukwan aje da hannu hakahu al-munzir an umar wa nakhai wa muslim bin yasar wa sufyan al-thawri wa ahmad wa ishaq wa ashabu ar-ra'i wa qala wa bihi aqul intaha wannan magana ibn munzir da yace magana jamhur ce haka ya samu wannan mas'alar zuwa da gwiwa kayan hannuwa daga Umar daga Naha'i daga Muslim bin Yasar daga Sufyan Sauri da Imam Ahmad da Saka bin Rahuya da ashabu ra'ayi anaf kenan shi ma yace akan wannan mas'ala yake zuwa da gwiwa kayan hannuwa kun ji ko da ke ko intaha ce maganar Imam munzir ibn munzir ta kare sai yace wa hakawu abu tayyib an amat al fuqaha shine magana wai mai wannan sayyid sabiq yace wannan hikaya ta zo abu tayyib ya kawo ta daga wasu da yawa daga cikin mahiyan malam fiqh duka ya kawo daga wannan su yace wa qali ibn qayyim rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u rukubatayhi qabla yadayhi ibn qayyim ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje gwiwa guda biyu ke fara kaiwa kayan hannuwa guda biyu sun mai dahi ba a dahuma bayan ya kai gwiwa tukon ya kawo hannu ya dora sun majabahatuhu wa amfu tukon bayan hannu ya dora fuska da hancin shi a ƙasa hada huwa sahih yace imam ibnu qayyim ga wannan ita ce magana ingantatta allazi rawahu sharik عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ودع ركبتيه قبل يديه وإذا نعد رفع يديه قبل ركبتيه يتي دليل ابن القيم حجة رواية شريك wani bin ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in zai sujada yana dora gwiwa shi biyu kayan hannuwa in zai dago daga sujada zai tashi zuwa tsayuwa rafa ya dai iya dago hannuwa da farko kayan gwiwa wannan shine sai ya ce walam yarwi fi fi'lihi ma yukhalifu zalika magana ta ibn qayyim bakin kabalar kubatai wannan magana ta sai ta baka yace ba a kawo ta ruwaya ba a aiki annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin wannan kimi yake nan sabanin zuwa da gwiwa kaji malame ku shirwa mai bijira ke magana daga sai yace kuma wadhaba malikun wal auza'i wa ibn hazm ila istihbab wada' al yadayn qabla rukbatayn imam malik da imam al-auza'i cikin malaman tabi'ai da ibn hazm su kuma sun tayi akan an so dora hannuwa guda biyu kahin gwiwa kuma wa huwa riwayatun an ahmad an samu wannan ruwa daga imam ahmad qala al-auza'i auza'i yake cewa dan shi ta ya gaban sahabbai da yawa yace adrakatun nasa na isko annasa ma na sahabbai na rasul malaman su na isko da na isko na mutane sahabbai kenan yad'una aydiyahum qabla rukubihim suna aje hannuwa wajen sujada kahin gwiwa wa qala ibn abi daud wa huwa qawlu ashabul hadith kaji kuma wannan zuwa da hannuwa shine maganar malamai malaman hadisi kaji rigima ko ɗan wa almuhim kamar da albani rahimahullah cikin tamamul minna kan wannan mas'ala ya ce nan yi ce iya daga cin auham da ke ce auham kurakurai ko kwata kure na ibn qayyim shi kuma sai da sabi kai doko ya kawo cewa ba abin magana ba abin da ya san abin shi alhali shi ma ya kawo ruwaya da ta saba wata magana bisa kuma zai ce babu da samu shi bayan ce a ƙasa ya kawo ruwaya ko ta gashi gashi da ko kace kuma kace ba abu da samu shi almuhim abu ne sananne a wajen malaman hadisi da nake cewa sharik wanda aka wancan ruwaya da ibnu qayyim da koyarta sharik bin abdul alqadi ne sharik a wajen malaman hadisi gaba da kowa san sharik a cikin rijal iya da daraja cewa da'if ne yace la yutaju bi zafarata fa kai za ka lafa qayyati sharik sananne ne a wajen malaman hadisi in shi kadai ya kawo magana ba a dogara da maganar sharik akan wata hujja ko wata ibada in shi kadai yazo da magana dan raunin shi shi ba nake to fa kaifa idza khalaf to yaya nan he ya kawo magana kuma ya saba ma abin da yake ya tabbata ya kawo misali ruwa ya tabbatata wadda eh wanda mai karanta bulugul maram hafiz bin hajar ya karwa ta abu huraira ta cewa fala yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir wala za yadda kabila ku bitai wannan ruwaya cikin bulugum ram sai hafiz yake cewa wadis abu huraira aqwa min hadith wa'il ta ya ishara shi a can ibn hajar ya magana cewa wannan ruwa ta abu huraira ta yi karhi akan ruwa mata ruwa ci ta ruwa ta wa'il wannan da mun karanta ta idza sajada wa zalika bi qabla dai a can ibn hajar ibn hajar ya maka ishara kinan tana da rauni wannan ta abu huraira ta yi karhi haka ne wajen inganci ruwa abu huraira ita ta yi wannan karhi bayan haka ibn qayyim ya biyo baya da iyakar ra'ayin zuwa da gwiwa sai shi waccan ruwaya ya san da ƙarhinta ta abu huraira me ma'anar ruwaya lafazin hadin zama karanta muku annabi ya ce sai ya cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala yabruk kai guruhana kama yabrukul ba'ir kama yanda raƙumi ke guruhana kai shi me zai yi yace wal yada'a yadehi qabala rukubatihi ka fara zuwa da hannuwanka kafin gwiwa ibn qayyim sai diba magana sai ce a ba juya bai sai ce ai wannan mai ruwaye wancan ya juya hadisin sai ce yaya za a ce kakai guruhane irin guruhanan raƙumi kuma a ce ka kai hannu alhali raƙumi iya zuwa da ni da hannu ku kenan ba an kai hannu ba ya ce mai ruwa ya ne juya in ji mulka yi maryam malla Allah cikin shiga wata mishi wannan magana kenan sai ture yanzu kenan ba abubuwa ya inganta amma ruwaye akwai inkilabe ce mina rawu albani ya biyu ba kan wani magana in ka duba ruwaye duk inda ta zo babu wanda ya kawo magana ta ibn qayyim cewa wani mai ruwa cikin masu ruwa ta ya ce a magana tana in take jin albani yake cewa iya daga cikin awhamu kuskuren ibn qayyim doka yake raƙumi wannan hannun da yake doka raƙumi ba hannu bane ba gwiwar shi a gaba take annabi annabi sallama yana magana bi lisanin arabi mubin annabi ya magana lisanin fasihin na larabci yace misali ya ka ruwaya wadda ta yace an ka dauka cikin ya ka cikin littafai na luga wani ba masa da addini cewa raƙumi a wannan hannun gwiwa shi tana hannun shi na gaba a yi kawo gaba a nan gwiwa suke ci duk madabbobi gaba daya gwiwa su a hannun su suke na gaba ke na ce a nan magana shi tana nan aurinta tana nan aurinta ka je da a nan raƙumi shi ne wannan na gaba ka ce shi duka yake ɗauka kamar hannu ne a gwiwa shi ce a gaba inda ke sun kuya ya kawo bayan haka akwai ruwaya cikin sai bukhari mai labarin yadda hijira annabi da hijira kun san bayan san annabi ya kwana uku cikin gada sauri ƙunshin sai ta neman shi ya bace ba manzo Allah ba Abubakar kun aka basu sun bace aka ce akwai wata aka sa wanted aka aka yi sheda duk wanda ya kama Abubakar kuma da manzo Allah duk mutum guda gawa ko da rai sai baka da kubi da ni aka sa yakuba duk wanda ya kawo ɗaya a cikin su inda ka kawo muhammadu ko ko abubakar da rai aka ba za ba ka raƙuma wannan ko da dai ko da gawa ko gawa ka tasu kenan yanzu an bazu kowa iya neman samun kuɗi an sa an saki kasuwa an yi nasan koman an yi nasan oda duk wanda ya kawo kuma za su bashi kenan za a cikin kakara ko inda labarin kai neman ake sarar da bin malik iya zama cikin jama'a shi shugaban al'umma ne sai wani zuta kai na ga wani duhu duhu can wa an yaba Muhammadu bai sokin mu ne ba na ga wani duhu duhu can daga ne ta tsaga duhu duhu suraka sana magana da ya ci kwantara shi kadai yace kai wannan naga suwa suwa ne suwa ne ba suwa shi bane ba suwa ne ya wasa da hankali ya bata abu shi kuma suwa yake da shi kwantara kai shi daya yace musu kai ba shi wannan wannan ne kuran da ƙari shi na can mun ana majalisi sai zaga yace gida sai cewa bai bai shi ta ja raƙumin shi ta wata bayan gari ta ta baya ta kai wuri ta ajiye mishi iya zuwa zai musu ma zai ajiye zai zai musu dabara shi ɗin shi kwantarar gajere ya yanzu ya ɗauko mashi shi duk muka mashi ɗauko ya kewaya kun sai hau duki kurin ya zuba ya bi hanyar wani an an gama ya bi tukun bi su tun an gama na ga tsankaye su su kuma suke na gani iya iya iya yi ya ce to he da ya kai da iyajin annabi iya karatu iyajin gaggab gashi ga da namiji tama يتساخت يد فلسي في الأرض sai hannun doki na ya shiga cikin ƙasa hatta balagata rukubate har sai da hannun ya kai ya shiga ƙasa ya kai gwiwar ya kai gwiwar shi na mai suka ta maka nan ka kenan ajin larabawa kenan gwiwa ta dabba a gaba take a hannun take na mutum ce kamar cikin salar buhari ya so gama sulubin laraba suke magana ke su sun sani gwiwa ta da kumi a gaba take kina shi bin kaimun tsamanin da yake yi kamar hannu ne na ba hannu bane ba gwiwa ce kai kakkai in kakkaji da gwiwa ka je da hannu kenan ya kore wannan magana ta shubha ke ibn qayyim ta daukan gwiwar raƙumi a baya take a gaba take ta wannan ruwaya wanda suraka da ta kace ne abin sanan ne suraka yace ya daya ya za annabi ya annabi magiya ya zago ya sake bin shi kurin dokin kasa ta kama shi habacin habacin gwiwa ba hutawa garin ya tabbata wani abin kurin gaskiya ne yawa nan yawa alƙawari cewa wallahi ba zan taba da cutarwa ba dabba shi ta hutu ya ji annabi ya yi mai alƙawari ta nan kamar amana dai a takace da suka tattauna hai annabi ya mai alƙawari ka ce ya suraka me za ka ce in haka sa maka wata ran kamban kamban kisra ya ce wani kisra bin hurmuz da ce shi hira ce annabi iya cikin gudu ku jira abin annabta annabi sallallahu alaihi iya cikin gudu na hijira yake ba suraka wata bushara me za ka ce in aka baka kamban busura kamban kisra yake mamaki ma suka bace misali ka ce yanzu za a baka wani kambe wani abu na bush kai na na wani makucin trump eh na trump za ba za baka wani abu na sarauta mu da an sha sarauta za a baka shi za a ba dan Niger shi haka na abu al'amma yake yake mamaki wace wani kisra wani kisra shi ga annabi gudu yake tsere yake da mun shi shi ma zuwa ya kama ya kama warwatawa shi ma biye kama to amma ka ce mun wai zaka sa kan mu kisra shi abin ilmi ya ce wani kisra kisra bin hormuz shike zaka ci gaba ana nan annabi hijira sallama ya kare an sadai zaman madina annabi annabi ya kare duk abin da yake na yakuna aka kare annabi ya koma ga Allah abubakar ya hau aka koma ga ya koma ga Allah umar ya hau ana fafata kurin nan ana nan ana nan kurin Allah ba musulmi suka bude farisa suka dauko wannan cikin ganimar da aka hau an kashe shi an kashe kisar an kashe shi aka dauko harauta hulai da kamban nashi gaba daya umar iya madina aka aka ajiye gaban shi cikin ganima ga hula ga kambe ga abun hannu gwalagwale na kisra annabi ce ainihin suraka sunan labarin annabi ce umar ce ainihin na suraka ake ainihin suraka ya biya tabbata aka ɗauko kambe aka ɗora kan suraka aka ɗauko duk aka rabe shi a yanzu annabi amina ita cika yan wata alamin muna maganar cewa maganar cewa raƙumi duk dabba gwiwata a hannu take ba a baya ba take shi bin kaimar yamma wallah shi ɗoka yayi abin da yake tsammani gwiwar raƙumi ita ce a baya wannan hannu ne tun an da kake da raƙumi kenan ka kaje kaje da hannuwa kenan a wajen shi kenan kai kaje da gwiwa a wajen ibn qayyim kenan ba a zuwa da hannuwa ya dace da gwiwa tunda shi da komi da hannu yake zuwa shi kuma anan ba hannu bane ba gwiwa ce annabi ta kakkai kai kace da hannuwa almuhimmi ne wanda muka duka da magana akai akawo insha Allah za mu ga ruwayoyi tabbatattu wanda suke tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama in zai sujada yana zuwa da hannu kafin gwiwa abin iya da yawa masalolin insha Allah ganin darasin namu lokacin ya zo kusan karshe za mu tsaya insha Allah Allah kai satin sama sai mu gama ruwayoyin kuma mu ga ina muka sa gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته